الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammaci na litinin uku ga watan azumi na shekarar 1446 wanda kuma yau shine tafsirin mu darasi na uku a cikin suratul baqara a wannan shekara wanda dai kirgen ma uku ne ga watan march 2025 jiya mun kammala tattaunawa game da faɗin Allah madaukin sarki tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wanda har muka zo muka faɗi mu'ujizozi na annabawa da karamomi na waliyan Allah subhanahu wataala sannan muka tattauna akan lalle Allah yana yin halitta sai fifita wasu akan wasu muka tattauna fifiko na annabawa muka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne annabin da ya fi kowa girma wannan shi ne abin da abdullahi ɗan abbas ya tabbatar kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka suka kawo abdullahi ɗan abbas yana cewa allah subhanahu wa ta'ala faddala muhammadan alal anbiya'i wa ala ahli sama'i haka abdullahi ɗan abbas ya faɗa allah ya fifita annabawa shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya fifita shi akan annabawa sannan akan dukkan wani halitta da Allah ya aka a sama har mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin su yake ce kawo wasu dalilai wanda malaman tafsiri suka jinjina masa akai kuma suka dauki wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ana sayyidu waladi waladi adama wala faqr duk wani dan adam ni ne shugaban sa ba wai dan alfahari ba Allah ne ya bani wannan matsayi din to sai mun yi duka maganganu da bayanai da har hadawa akan dalilai da annabi yake cewa karku fifita ne akan sauran annabawa yana nufin karku fifita ne kuna musu karku fifita ne kuna ta'assubanci karku fifita ne don ku kaskantar da sauran annabawa din domin dukan mu a annafta girman mu ɗaya ne mun gama da wannan aya yau zamu shiga fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum magana ne da za a yi kan tashin alkiyama magana ne da ake fadakar da mutane da su yi shiri su yi shiri kafin kiyama ta tashi su tabbata sun yi wani guziri da zai amfane su ranar tashin alkiyama in kwa kai kuskure baka tsaya kai wa kanka tanaji ba har wannan ranar ta zo to ka shiga ukunka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu
ya ay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da ubangiji ya azurta ku da shi min qabli an ce yawmun kafin rana ta zo ita ce ranar tashin alkiyama ya take la bay'un fihi babu kasuwanci a wannan ranan wala khullatun babu wani abokantaka da ta kai makura da za ta iya cetonka ko ta ƙara maka wata daraja wala shafa'a babu wani da ya isa ya yi cetonka ba tare da izinin Allah da kuma kayi qualifying a cece ka ba wal kafiruna humud zalimun kafire sune azzalimai mun fada a karatunmu na yanzu yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'atun an karanta min qabli an ya'ti yawmun la bay'a fihi wala kullata wala shafa'a ina ga mun tattauna wannan mas'ala din a tafsirin shekaran da ya gabata karkashin fadin Allah madaukin sarki faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji fala rafathun wala fusuqun wala jidalun hmm? eh wala jidala fala rafathun wala fusuqun wala jidala wancan jidala duk da cewa shi ma akwai aujuhi akwai aujuhi na zai zama jidalu fiskoki guda uku to da haka shi kansa nan gurin min qabli ayyace mun la bai'un la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a in ka dauke shi la bai'un zai zama la ghairu amila la ba ta yi aiki ba zai zama la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a a wajen li'irabi kenan ko kuma ka dauka la bai'a fihi wala qulla sai zama la ta yi aiki abinda zai zo bayan ta sai zama ismu la wannan wawun din ta zama wawul ataf khulla da shafa'a sai zama ma'tufun ala bai' ko kuma ta yi aiki amalu laisa shi ne wanda alarma ya kawo labai unfihi wala kullatun wala jidala wala rafasun wala fusukun wala jidala sai zama ta yi aiki amalu laisa kamar yadda nan ma za ta yi aiki amalu laisa shi ne fiskoki guda uku ko ba li'irabi muke ba ga waɗanda suke abin nan masu sanin ƙira'at ga dai dalilin da yake sa ake wannan ƙira'o'i ɗin kai kuma min gabi ya ce la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atu da ɗayan sai ba za ka masa tanwini ba wala shafa'atu kaman can inda muka ce abin nan fala rafasun wala fusukun sai a karanta shi wala jidala ai la shakka fi la shakka fi fardil hajji wakila la jidala ai la tujadilu wa antum muhrimun sai zamana ana magana halin su masu aikin hajji annan dai ba wajihin zamu shiga ba almuhim wannan aya din ga yadda wajihin ta take Allah yana yin magana yake cewa ya yana yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da Allah subhanahu wataala ya azurta ku min qabli an ya'ti yawmun kafin wata rana ta zo la bai'un fihi ranan da babu kasuwanci babu kasuwanci a cikin ta min qabli an ya'ti yawmun yani yawmul qiyamah ana nufin kafin ranar tashin alkiyama la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a babu wani wanda zai saya balle ya ƙara jarin sanarin kiyama na shiga aljanna miliyan biyu ne ba za ta hana ka shiga aljanna babu wani kasuwancin da za a ce yanzu 2 miliyan din nan bari ka dan bubbuga daga nan zuwa yamma ka biya bashin ta a cire ka daga wuta a kai ka aljanna ba zai yiwu ba in dai aka ce dan wuta ne an wuce wajen in an ce dan aljanna ne kuma an wuce an wuce wajen shi yasa kafirai aka ce wallahi su a wannan rana da za su zo bimil ardi zahaban lam tuqbila minhu da za su zo da cikon duniyar nan a ce duk abin da take ciki su mallaka su zo dan a cire su daga wuta a kai su aljanna Allah ba zai karba ba to ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku min qabli an ya'ti yawmun kafin rana ta zo la bai'un wanda ba a kasuwanci fihi wala qullatun babu wani abokantaka mai ƙarfi da za ta sa har wannan abokantakan ya taimaka maka da naira ɗaya in wani naira ne za ta yi disqualifying ɗinka babu abokantakan da za ta iya ɗauka a kyawawanta ta bayar shi yasa yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kowa guduwa yake tsoro baba yake kare hadu da ɗansa ɗansa ya ce taimake ni da ficika dan na cika na tsira daga wuta mata tsoro take da hadda mijinta kar ya roƙe ta babu wanda kuma zai taimaka wa kowa shi sa ibn qayyim yake cewa almahabbatu ashru baratib soyayya hawa hawa guda goma ne mafi tsolo kololuwanta ce tace alkhullatu shi yasa abin nan ibn abul izz al-hanafi shi ma da yazo sai ya faɗi wa'annan nau'uka na soyayya din sai yazo na ƙarshe yace alkulla wa hiya almahabbatu shadida allati tukhalilu shighafil qalb wanda ita ce take sai zuciya babu komai a cikin zuciyarka sai wannan kadai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya rike annabi Ibrahim kamar yadda Allah subhanahu wataala ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka rike shi sai annabi ya ce ina da waɗanda sun min mutunci a wannan wa'azi da da'awa da Allah ya aiko ni cikin su na ƙarshe shine sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya kai soyayyen da zan masa in rike shi ya zama khalilu khalilina kullatun din nan in bashi wannan soyayya ta kulla din sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha takhadhani khalilan ni allah ya rike ni wannan ni ma haka allah shine a zuciyata full babu wanda zan iya saka shi ko sofa ne ya samu wannan saboda haka kai dai sai da abubakar soyayya ce da kauna kawai tsakanina da kai shi yasa annabi ibrahim allah ya rike shi yace wattakhadallahu ibrahima khalila allah ya karbi annabi ibrahim ya rike shi khalil to duk irin soyayyan nan da kake gani ba wata amfani da za ta yi ranar tashin alkiyama ba wanda zai amfanar da kai in ba kai kai wa kanka abin arziki ba to kai kokari kai kokari ya zamana abin arziki kai shi yasa cikin abubuwan arziki aka bude maka da me da abin sadaka wanda zaka dauki dukiya ka bayar fa idza nufika fi suri fala ansabu bainahum yawma idhin wala yatasaaluna in dai aka busa kafo ranan da mu- yan uwantakanta dangantakanka jama'ar gidanku babu wani wanda zai maka amfani ba ka da ba amfanin komai mutum ya tsaya yi wa kansa sai Allah subhanahu wataala yake cewa al-kafiruna humuz zalimuna Allahu akbar lalle kafirai su ne azzalimai sai aka kawo damirul fasl aka sashi ya zama hum wal kafiruna humuz zalimuna kafiran nan dai su ne azzalimai kaga mun gode wa Allah da ba a ce wazzalimuna humul kafiruna ba shi yasa ata ibnu dinar yake cewa alhamdulillahi alladhi qala wal kafiruna humuz zalimuna wa lam yaqul wazzalimuna humul kafiruna ata ibnu rabah yake cewa mun gode wa Allah da ya ce wazzalimuna humul wal kafiruna humuz zalimuna domin duk wani kafiri azzalimi ne amma ba kowane azzalimi ne kafiri ba da an ce duk azzalimai sune kafirai ko wani ka zalunta a waje ka zama kafiri kenan to sai aka ce kafirai su ne in kana neman azzalimi na ƙarshe shi ne domin su akwai shirka a cikin lamuransa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna to nan gudun sai aka zama na zaluncin da ake magana ana zalunci ne na shirka kuma su ne kafirai suka cancanci a basu wannan suna din nan gurin in kun duba wannan aya din dangantakan da ayoyin da suke baya baya mun yi ta maganar jihadi ne mun yi ta maganar jihadi shi yasa da muka karanta aya ta jiya walau sha Allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu falamma fasala talut bi junudi qala inna Allaha muftalikum bi nahr an fito maganar yaki ne wa qatilu fi sabila wa alamu anna Allaha samin alim man dalladhi yuridu Allaha qardan hasana duk maganar jihadi ne to in an gama jihadi na jiki sai a zo a yi jihadi na dukiya to nan tunda an ga magana sai aka zo ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum kamar yadda can aka ce aka ce waqatilu fi sabilillahi wa alamu anna allaha samiyun alim kaga an yi maganar jihadi sai aka ce man dal ladhi yuridu allaha qardan hasana ku ba da dukiya wa yaqi jihadi kuma na dukiya in an yi jihadi na jiki sai ayi jihadi na dukiya kullum wannan al'amari ne da yake fitar daga al'umma cikin matsi idan za a ke ciyarwa da dukiya fi sabilillahi to don haka nan gurin ubangiji ne jan hankalinmu dai a jumlace shi ne mu yi ƙoƙari mu yi aikin arziki kafin ranar tashin alkiyama ranar da ba kasuwanci babu abokantaka wala shafa'a babu wani wanda zai cece ka sai in ka cika sharaɗi guda uku shi kuma in ya cika sharaɗi guda biyu da mai ceto da wanda za a ceta sharuɗa ne guda uku na farko kadu da Allah kana cikin tauhidinka dole wannan kan shine babban sharadi wani criteria ne to in ka hadu da Allah kana cikin tauhidi da aqida baka yi shirka ga Allah baka mutu to zaka ci zaka bi wayannan sharuda guda uku na farko Allah ya yarda da kai wala yashfauna illa liman irtada ya zama Allah ya yarda da kai a cece ka sannan ya zama an yi izini wanda zai cece ka sa izini kai da za a ceta a maka izini man zallati yashfau indahu illa bi iznihi to nan mun faɗi ridar shafe wanda zai ce ton a yadda da shi kai ma wanda za a ce ka yadda da shi sannan ya zama ku dukan ku masu aƙida ne masu tauhidi dama idan ba ku da tauhidi babu aƙida ba za ma ka ba za ma ka shiga cikin ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal kafiruna humuz zalimun shi sa Allah yake cewa innal ladina kafaru wa matuhum kuffarun lalle wa'anda suka mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi da sama da ƙasa cike take da zinare su zo su fanshi kansu daga bala'i da azaba ta Allah tashin kiyama Allah ba zai karba ba ulaika lahum azabun alimun wa lahum min nasiri wannan sune suke da azaba mai radadi babu wani wanda zai iya taimakon su babu shaf- babu shafa'a kenan babu wani shafi da zai cece su shi sa wani waje Allah ke cewa wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kadhibina malil zalimina min hamimin wala shafi' azzalimai ba su da wani aboki ba su da wani mai ceto wal kafiruna humuz zalimuna babu wanda zai musu wannan to su kansu ‘yan wuta za ka ji suna fama lana min shafi'in ‘yan wuta za ka ji suna cewa ai ba mu da wanda zai cece mu saboda mun kafircewa Allah wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki na kusa da zai iya cecen mu anna lana falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minina ina ma a ce Allah zai mai da mu duniya na minti daya mu yi imani to kuma ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ai wannan zance ne kawai haka za su dawwama a cikin wuta Allah ya tsare mu to akwai fa'idodi da yawa a cikin wannan aya din za mu faɗi kaɗan daga ciki fa'ida ta farko Allah yana tsoratar da mu da abin da ya azurta mu da shi dukiya ce Allah yake ba wanda ya ga dama sai ɗauka ya baka to ana tsoratar da kai karfa Allah ya baka kai kuma ka ki bayarwa karka yi haka domin ko idan aka zo ka yi ƙoƙari ka ciyar kafin ranar ƙin dillanci ta zo na biyu ciyarwa fi sabilillahi taimako da dukiyarka alama ce ta imani da wala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu alama ce ta imani da mu'mine ake magana Allah ya bada jagoranci na'am
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم sai yau sai muka shiga kuma wata aya wacce take da girma a cikin alkur'ani mai girma ita ce ake ce mata ayatul kursi ayatul kursi Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum duk ayoyin da Allah yake kawo zaka samu tana da alaka da ta bayanta wannan ayan Allahu la ilaha illa mai alakan da ta baya alakan da ta baya lamma zakara Allah ta'ala annal kafirina humuz zalimun Allah ya ambata ya ce kafirai su ne azzalimai wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila nasi kafatan annabi kuma an aiko shi zuwa ga mutanen duniya ne gaba daya wa kanu ala ghairi istiqamatin fi shara'ihim wa aqaidihim sai zamana ba sa kan kan tafarki akan aqidar su da akan shari'ar su kamar yahudawa ne nasarawa ne sun kawo abubuwa na barna sun danganta wa Allah da to wannan aya ta gaba sai take nuna ga yadda za a yi wa Allah subhanahu wataala abauta masa shi kadai Allah sai ce Allahu la ilaha illa huwa ai babu wani abun bauta da gaskiya sai shi kadai ai la ma'budu bi haqqin siwa Allah ta'ala shi kadai ya cancanta abauta masa Allahu la ilaha illa huwa kamar yadda Allah ya faɗa zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir Allah shi kadai shi ne dadai shi ne na gaskiya shi ne alhaku wanda shi kadai ya dace a bautawa karka yadda a bautarka ka karkatar da wata bauta kowace iri ce ga wani Allah tawakkali da ƙauna da soyayya da girmamawa da biyayya zauna Allah kaɗai ake yi wa shi ne alhajjul ƙayyum Allahu la ilaha illahuwa alhajju alƙayyum Allah shi ne rayayye wanda a baya ba a taɓa cewa babu Allah ba Allahu akbar allati lam yasbiqha lam yasbiqha adamun babu ranan za a ce babu Allah alhajju sannan wala yalhaquha zawal babu ranar da za a ce babu Allah alhayyu din kenan alqayyum shine alqaimu bi nafsihi cin gashin kansa fala yahtaju li ahadin baya bukatan kowa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin baya shi mene mai azurta kowa baya bukatan ka baya bukatan kowa sannan kuma alƙa'imu bi umuri gairihi min kalƙihi min da riski wa gairihi sannan shi yake kula da al'amarin halittunsa gaba ɗaya kuma kowa yana buƙatan Allah shi ne alhayyul ƙayyum shi sa Allah yake gaba da cikin suratul furqan wata wakkal alal hayyin ladi la ya mutu wa sabbih bi hamdihi ka yi tawakkali ga layayyen da baya mutuwa kuma ka yi tasbihi ga ubangiji duk wanda ya yi tawakkali ga Allah wala ya huta ya huta ka kwanta bacci kake jin duk duniya babu wanda zai maka wata tsiya sai Allah subhanahu wataala ko bangaren ya amfane ka ko bangaren ya cutar da kai wallahi idan kana da irin wannan tawakkali din kullun kana samun arziki ka kuma cikin kwanciyar hankali ba mai tashin hankali ba mutum yayi kiyayya da kai yake jin shi baka ce komai ba kuma Allah ya koro arzikinsa ta hannunka ta hannunsa kana kwance kaga abu ya zo maka har cikin gida saboda kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala ka je kuma ka gamsu in ba da wane ba ba za ka rayu ba Allah ya barka kai ta shan wahala saboda wane ne to kai tawakkali ga Allah alhajjul qayyum din nan wa min ayatihi an taquma samawati wal ardu bi amrihi duka al'amarin Allah ne alhajjul qayyum sai Allah yake sai Allah yana sifanta mana kansa yace shine kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gangadi baya kama Allah balle yayi bacci Allah baya bacci bahaushe yana wannan magana yana cewa Allah baya bacci in aka yi masa cuta aka zalunce shi zai ce Allah baya bacci mana duk abin da ake yana sane to kana da irin wannan ubangijin me zaka tada hankali a rayuwar ta duniya me zaka yi ta rudani me zaka zaka je ka ci halal haram sai ka ci ga wanda yake bayarwa cikin sauki wanda zaka zalunce shi din waye bashi har zaka zalunce shi Allah ne ya baka Allah ne ya bashi to kai hakuri mana kai ma Allah ya baka ba sai ka je wajen wani ma ta hanyar cuta ka karba ba me za ka yi kuma sannan duk abin da zai zo maka a yau wanda Allah ya rubuta ne wallahi ko bacci kake sai ya zo ya same ka in kai gaggawa kuma ka je kai sata to ka haramta hanya mai kyau halal ɗinka ta zo abinda Allah ya kaddara zaka samu ka halatta ta hanyar ka haramta wa kanka hanyar halal ka je ka same shi ta hanyar haram wallahi duk wanda ya sata ya samu miliyan ɗaya wallahi da bai yi satan ba a lokacin miliyan ɗaya sai ta zo saboda ka barawo karka sha wahala makaryaci karka sha wahala kai ƙarya in sai kai ƙarya ka samu arziki wallahi in baka yi ƙaryan ba wallahi a lokacin za ta zo innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha rai ba za ta mutu ba sai ta cinye abin da aka rubuta fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah abinda Allah ya rubuta nan ku neme ta ta hanyar kwarai alhayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala nawmun lahu ma fi samawati wa fil ardi abun sama da ƙasa duka lahu nasa ne to me zaka sha wahala kana zubar da mutuncinka wajen wasu alhali ga me abun su ma tsakura musu yayi kai ma zai baka wanda ya mallaki sama da ƙasa wa cancanta ka bauta masa shi ya cancanta a bauta masa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wanda ya isa la ahada yatajasaru alal qiyami bi shafa'ati inda Allah illa ba'da iznihi babu wanda ya isa yayi jarunta ranar tashin alkiyama ya ceci wani wallahi sai da izinin ubangiji kuma Allah ba zai maka izini ba idan kai mushriki ne kana daura guru kana daura laya kana zuwa wajen bokaye ka yadda da bokanci ka yadda da akwai wani wanda zai taimake ka bayan Allah kana shirka ka dauki wani ka bashi sifofin Allah to in akwai wannan abu Allah ba zai baka yace to kuma ba zai bari a cece ka ba an tambayi annabi hadisin Abu Huraira waye cancanta da samun ceton ka ran tashin alkiyama ceto ran tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya shirka ga Allah wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma babu shirka a cikin al'amarinsa man zalla zai shafa indahu illa bi iznihi shi Allah ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare ka da abin da ke bayanka ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da ke boye ya san abin da yake bayyane wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a babu wanda ya isa ya san wani abu na daga ilimin Allah sai ga wanda Allah ya ga dama Allah sai iya sanar da kai wannan ilmin gaibu kenan babu wanda ya san kullu ya alamun fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah amma Allah zai iya sanar da kai wani abu na gaibu kaga kenan in an sanar da kai kenan baka san gaibu kai ba gaibu shine babu wanda ya san gaibu sai ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam kansa bai san gaibu ba suratul a'raf qul la amliku li nafsi naf'an wala darra walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi yace ban mallaki amfani akan tabda kaina ba ni bazan yi amfani da kai bazan yi cutar da kaina ba wallahi amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama abinda Allah ya ga dama ne zai amfanar da shi ko zai cutar da ni illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibu inji annabi a qur'ani fa ayan nan take kenan annabi bai san gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi Allah kuma yana sanar da shi abubuwan da yawa da mu bai sanar da mu ba akwai dalilai da yawa na Allah yana sanar da shi gaibu kamar mutanen da suka yi bako suka masa abinci abincin kuma ba yawa suka ce a kashe fitila don mu bar bako ya ci abinci aka kashe fitila bako ya ci abinci ya ci abinci ya ci abinci sai da aka kunna fitila so ga bako ya cinye abinci bako kuma ya zata tare aka ci abincin washe gari Allah ya sanar da annabi annabi ya zo ai baki suka zo ga mutanen sahabbai suka zo gurin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yana farin cikin abin da kuka aikata wa bakon ku jiya kaga gaibu ne Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutanen da suka yi isgilanci da sahabbai suka yi isgilanci da Qur'ani wani sahabi ya ce wallahi sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a munafurci a gabana sai na gaya wa annabi kafin ya je gurin annabi Allah ya saukar da wahayi an gaya wa annabi labarin kaga wannan gaibu ne aka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gaibuka da yawa sannan kuma akwai dalili da yawa da suke nuna annabi bai san gaibu ba lokacin da sarkar Aisha a yakin a wani yaki da cikin yakuka da suka fita sarkar Aisha ta bata raƙumi ya hau kan sarkar ya kwanta aka yi ta neman sarkar nan har da annabi ma yana cikin wanda yake suke yake taya su nema ba a samu sarka ba sai daga karshe aka ce sai na abubakar ya zo aisha ke za ki tsaye da mu a tashi a tafi an ɗaga raƙumi zai tafi sai ga sarka ƙarƙashin raƙumi da annabi ya san gaibu zai ce yana ƙarƙashin raƙumi amma Allah bai sanar da shi wannan ba wallahi hutu na bishai min ilmihi illa bima sha'a sai da abin da Allah ya ga dama zai sanar da mutum a cikin ƙur'ani annabi salasalam ya zo yana addu'a kan wasu mutane da suka cutar da shi annabi yana addu'a Allah ka tsinewa ne Allah ka tsinewa ne Allah ka tsinewa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ya ce laisa laka min al'amri shay'u ka daina al'amarin nan ba naka bane ubangiji ne yake al'amarin sa in ya ga dama sai ya shiryar da su duk da sun cutar da kai sun jefe ka sun sa an jefe ka amma rashin mutunci kai kuma ka daina tsine musu domin ko shirya ba a hannunka take ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hannuna dake laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kuma Allah duka ya shirye su da annabi ya san musulmai za su zama mu'mine manyan sahabbai da ba zai fara musu wancan addu'an da Allah ma zai hana shi ba wanda kuma annabi bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi to in ku annabi bai san gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi mu kuma mun fi cancanta shi yasa zuwa gurin boka kafirci ne domin wanda ya je boka wajen boka kamar yana nuna boka ma Allah ne akwai abin da ya sani na ɓoye zai sanar da kai wala hito na bishayin min ilmihi illa bima sha'a wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin ubangiji ta game sama da ƙasa Allah da aka ce lahu ma fi samawati wa fil ardi sama da ƙasan nan duka nasa ne to kursiyu kadai al kursi kadai wanda shine gurin sawo na ubangiji kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa al-kursiyyu mawdi'u qadamayir rabb hadisi ne ingantacce guri ne na sawun ubangiji ya san ubangiji ke Allahu alam ba mu sani ba ba irin namu bane shi Allah ya san me yake nufi da shi kuma karka dauka wai sawun da an dora yana bukatuwan al'arshin ba wai yana kansa ba na annabi ne labarta mana to wannan ita kadai ta fi sama da ƙasa ana nuna maka girman mulkin Allah subhanahu wataala Abdullah bin Abbas yake cewa al-kursiyu mawdi'ul qadamain wal arshu la yaqdiru ahadun qadrahu in aka ce al-arshi kuma ya zaka sifanta ta wannan mulki ne na ubangiji wala ya'udu hibzuhuma duk girman abin da muka fada na mulkin Allah din nan Allah baya gajiya baya wahalar da shi kula da su ba ruwansa kun fa yakunu ne yake kula da su huwa al-aliyul azim Allah shine madaukaki mai girma Allah shine madaukaki mai girma wannan ayar ayatul kursi in kun duba ta kunshi abubuwa masu yawa na, na, girman Allah subhanahu wataala na mulkin Allah subhanahu wataala shi yasa babu aya da ta fita girma a cikin alkur'ani babu aya da ta fita daraja a cikin alkur'ani imamu muslim Allah ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi hadisin ubayyu bin ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran muna zaune annabi sai ya ce ya abal munzir ya abal munziri abul munzir ana nufin ubayyu bin ka'ab ubayyu bin ka'ab alkunya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka masa abu al munzir ya abul munzir ya abal munziri ya kai abal munzir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'azam ya kai abu abu abul munzir yana nufin ubayyu bin ka'ab ka san wace aya ce a cikin alqur'ani tafi kowace aya girma bari ku duba ladabi na sahabbai wallahi ubayyu bin ka'ab ya san ayan nan ya santa amma saboda tawazi'u ga malaminsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce allahu wa rasuluhu a'lam ai allah da manzonsa ko da ma na sani sun fin sani yawanci sabayin sun faɗi wannan suna faɗan abin da ba su sani ba ne ko kuma a abin da sun sani suna buƙatan ƙarin bayani sai ya ce allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafi sani ai ma'ana yana jira ko akwai wani bayani ko akwai wata aya banda wacce shi ya sani din annabi ya bashi labari annabi tunda annabi kuma ya san ya sani abu mundir din shi ubay ibn ka'ab sai annabi ya kara cewa ya abal mundiru ya abal mundiri atadri ayu ayatin min kitabillahi a'zam ma'aka a'zam gaya min ayar da ka sani a qur'ani tafi kowace girma ya kara masa wannan tambayar qala ubayyu bin ka'ab sai cewa qultu sai na ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ita ce wannan ayar da take gaban mu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ubayyu bin ka'ab yake cewa fa daraba sadri fa daraba fi sadri sai manzon Allah ya bugi kirjina eh manzon Allah ya masa haka ba da karfi ne ba yi shi ma annabi ba da karfi yayi ba ya dora hannu akan kirji haka wanda za a masa haka irjin sannan ya tsaye tanaji alkhairi kenan ya tattare alkhairi sai ke cewa wallahi li yahnikal ilmu abul mundir wallahi na rantse ya kai abu abul mundir li yakun al ilmu hani allaka kenan ilimi sai ya cika wannan kirjin ina maka albishir da kai zaka hadu tahana ubihi zaka samu ilimi mai yawa ma'ana yayi abun bajinta an masa addu'a ya zama tumbatsanci ya tumbatsa a ilimi du'a'ul lahu bi tasiril ilmi war rusuk Allah ya masa addu'a Allah ya bashi ilimi zaka qur'ani abin nan qur'anin Allah hablullahul matin hablullahil matin babban babban hanya ce mai karfi siratuhul mustaqim hanya ce mustaqimiya karanta alqur'ani akwai albarka a cikin sa akwai nitsuwa a rai akwai girman lada amma duk da haka Allah subhanahu wataala ba mun ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ba minhum man kallama Allah ko to tilka ayatullahi faddala Allah ba'daha ala ba'd shi ma yanzu sai aka dauki tunda a can an ga maka annabawa an fifita wasu to a ayoyin Allah ma an fifita sai aka fara maka da wanda aka fifita ita ce Allahu la ilaha illa huwa bayan an gama bayanin annabawan Allah subhanahu wataala shi yasa aka ce da ya ce a tadari ayyu ayatin min kitabillahi ma aka azam wace aya ce ka sani tafi girma a wajenka ai abin da yake nufin fil ajri a wajen lada wan naf'i da amfani ga wanda ya karanta ta a duniya da lahira yace Allah wa rasuluhu alam kaga kaskanci ga annabi sallallahu alaihi kaskantar da kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ladabi amma mu fa yanzu mu a yanzu ba a tambaye ka ba ma gaban malamin ka kana bada amsa ba a tambaye ka ba kana ba da amsa kai a iya tambayan malaminka ma wani ya zo yana tambayan malaminka malaminka ya shiru kafin an kara wani ya ci ya ba da amsa a wurin amma yanzu malamin ne yake tambayan saboda ladabi ya ƙi ya yi magana yana gaban malami sahabbai za a kawo musu tambaya tabi'ai ba haka za a kawo musu tambaya ta addini in suna zaune sai wannan ya ce ba wane alaga tuwalan amsa mana wani ce wane amsa wani ce ga wane yafi ne amsa wane amsa hatta dawo kan malamin farko da aka masa tambaya saboda tawazi'u amma yanzu ba haka ba kowa yana da kyamara zai iya kafa kyamara ya faɗi abin da ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama wannan hadisin yana nuna mana falalan ayatul kursi shi yasa a hadisin bukhari abu huraira Allah ya kara masa yadda yake ba mu labarin falalan ayatul kursi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni kula da zakkan fiddakai ko kuma dukiya ta zakka da za a rabar wa talakawa a ramadana dama daga an zo za a yi ta tarawa annabi yana da gurin da ake tara ta an tashi sai a ce gidan wane ba su da nauyi a kai musu shinkafa gidan wane kamar da yadda alhamdulillah a wannan kasar mu mai albarka aka dauki wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan azumi ya zo da sauran kasashen duniya muka yi kofin daga irin Saudi Arabia irin su Kuwait da sauransu a azumi a hada dukiya masu dukiya su kai wannan wajen su kai wannan masallaci su kai wannan gida mai marar karfin a bayar a can a ce arabar a bayar a can a ce arabar to annabi sunna sace a duba marayu a duba marasa ƙarfi to annabi ya tara sai zama abu huraira radiyallahu anhu shine mai kula da ita kai kuma da aka sa ka kula da dukiya idan za a baka miliyan ɗari, to idan abun buƙatuwa na gaggawa ya zo wanda ɗan kaɗan ne a cikin miliyan ɗari sai aka nemi buƙatuwan dubu ɗaya, to ko ba da izinin wanda ya sa ka kula da ita ba ya halatta dubu ɗaya kan ka kashe wutar sai ka zo gurin abu huraira wani mutum sai ya zo shi wannan mutumin sai ya zo bai ma tambayi shi abu hurera ba sai ya ɗauki mudu biyar mudu shida ya sa a buhu ya juya zai tafi da kaga shi kuma bai kyauta ba ya dace tambayi sai abu hurera ɗan kaɗan dai zai iya bashi na gaggawa ya zo zai juya sai abu hurera sai ce sai na cakwamo shi na ce wallahi kai ɓarawo ne la'arfa an naka ila rasulillahi sallallahu sai na kai ku wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya riƙa yi wa abu hurera magiya ya ce ni ba bukaci ne ga ina da iyalai ga tsananin bukata ta yi yawa abubuwar ce a to shi kenan ai ba haka ake ba to in ka zo ba ɗiba za ka yi magana za ka yi to yanzu dai wannan tafi da ita je ka amma karka dawo abu hore ya ce gari sai ya waye sai na je na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna cewa idan an baka kayan jama'a dan bukatuwan a taba ta kama na gaggawa miliyan biyu ne na waɗanda za a musu magani sai ga wani kuma yana bukatar naira ɗari biyar da za a sayi maganin na gaggawa na yanzu inhalansa ta ɓaci zuwa dare zai iya mutuwa kuma kuɗin dama na waɗannan ne za ka iya ɗaukan 2000 a sayi inhaler amma shugaba in ya zo sai a gaya masa shi ma shugaba galibi yana ba da mandate zai ce in bai wuce kaza ba sai an nemi approval ina ba a taɓa to saboda haka da aka haka sai abu hurairu da safe zai je ya reporting sai ce ya manzan Allah wani tsoho ya zo min jiya da daddare ya saci kaza da ya sata na kama shi ya yi ta magiya shi talaka ne shi marar ƙarfi ne don haka na bar shi ya tafi da shi to yanan gurin ga gurin da annabi Allah ya sanar da shi wani gaibu ashe Allah ya sanar da annabi cewa shaidan ne matsiyaci ya zo ya yi sata sai annabi yake ce masa wallahi amma innahu qad baka na gaya maka ƙarya yake maka wa sayaudu ba ya ce ba zai dawo ba gobe ma a wannan lokacin da daddaren zai sake dawowa farabtu annahu sayudu abu hurairah ce tunda dai annabi ya gaya min wallahi na san da gaske zai dawo farasattuhu yace sai na sai na tsagara masa tarko ina cikin tarkon nan sai gashi ya ƙara dawowa ya sata mun san shedan barawo ne zai gudu sai na kama shi sai na ce yau sai na kai ka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai hakuri ka kyale ni ni fa mai bukata ne ni fa miskini ne ni mai iyalai ne abu hure da ƙara ƙyale shi ya ce gaya wa annabi sallallahu sallam annabi ya ce masa yana ma zuwa gurin annabi kafin ya yi magana kafin ma abu huraira ya yi magana sai annabi ya ce ya aba hurairata ya kai abu huraira ma fa'ala asiruka ɓarawanka da ka kama shi nan shekaran jiya me ya aikata jiya fakultu sai na ce ya rasulallah shaka hajatan shadidatan wa iyalan da na kama shi ya ce yana da iyali yana da matsala na ƙara ƙyale shi farahimtuhu na masa rahama fa kallai tuhu fa kallaitu sabilahu na kyale shi ya tafi qala amma innahu kadhabaka yace wallahi ƙarya ya maka wa sayaudu gobe ma sai ya dawo Abu Hurairah dan hadisin yana Bukhari fa Abu Hurairah ya ƙara tsayawa sai ya zo kashi na uku ya kama shi sai ana uku yace sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine na ƙarshe kana ce min ba za ka dawo yanzu har kashi na uku kuma ka je ka dawo sai ya ce to dakata yanzu kuma alkawari ne tsakanina da kai ka kyale ni uallimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allahu biha wallahi inna san da kai kalmomin nan Allah zai amfane ka da shi da wayannan kalmomin da ni da iri na wallahi ba za su cutar da kai ba sai yace yanzu kaga wai shedan ne zai koya Abu Hurairah karatu sai yace ya kai Abu Hurairah idza awaita ila firashika in ka je kwanciya faqra ayatul kursi ka karanta ayatul kursi in ma baka santa ba ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan ayar gaban mu yace ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta taktimal aya har ka kai ayan karshe fa innaka lan yazalu alayka min Allahi hafizun wallahi ba zai gushe a gare ka ba har gari ya waye Allah yana kiyaye ka wala yaqar wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbiha kuma shaydan ba zai zo kusa da kai ba har gari ya waye kenan ni ba zan zo ba sai Abu Hurairah ce sai na kyale shi sai na je na gaya wa manzan na tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da safe yana haduwa da ni kafin nayi magana yace ya ya dan fursunan ka ya aikata barawanka da ka kama shi ka sake shi ya kuka yi da shi sai ki ce wallahi ya karanta min ya bani karatu ya ce min in nayi kaza in nazo bacci na karanta abu kaza zan zama Allah yana ban kariya shedan ma ba zai cutar da ni ba har gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki ce amma innahu qad sadaqaka wallahi yanzu kan gaskiya ya gaya maka wa huwa kazubun amma fa makareci ne kun ga yanzu in dai gaskiya ta zo ko ta hannun mutumin banza ne ka karbi gaskiyan ka bar shi da banzancinsa amma yanzu ba haka muke ba yanzu kawai gaskiya ta zo tunda ba dan kungiya ta bane ba abin da ya dame ni ko me take tunda ba dan bangaren mu bane ba abin da ya dame ni ba abin da ya dame kawai ka faɗi abin da ka ga dama babu respecting ka kira suna balo balo a aibanta bai yi ba annabi ce makareci ne sai annabi ce masa ta'lamu man tukhatib منذ salatu layani ya abu hurairah ka san da wa kake magana ma kuwa a kwana uku ne ya abu hurairah kala la yace abu hurairah yace bai sani ba kala zaka shaytanun yace ai wannan shaydan ne iblis ne yake maka duk wannan abu kaga wannan falalan ayatul kursi shi yasa duk wanda ya karanta ta da safe kafin magarba Allah ya masa ya dauki ransa ba abin da zai hana shi shiga aljanna duk wanda ya karanta ayatul kursi ba abin da zai shiga hana shi shiga aljanna sai mutuwa in ka karanta da safe zuwa dare in ka karanta da dare zuwa safiya shi yasa duk yadda za a yi karka kuskura gari ya waye ba karanta ayatul kursi ba ita ce duk bayan sallah ana karanta ta duk wata sallah da za karanta ana so karanta ayatul kursi kariya ce ga dan adam na'am ana raba mu je aya ta gaba
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى أباينتا يتي لا إكراه في الدين babu tilastawa a addini menene alakan wannan ayar da ayatul kursi ayatul kursi tana nuna Allah shi kadai ne ayatul kursi tana nuna girman Allah subhanahu wataala tana nuna tsarkakan Allah daga dukkan abin da kafirai suke dangantawa Allah subhanahu wataala tana nuna addinin mu balo-balo ne ba shi da wani kwana to in ko ba shi da kwana yana fili la ikraha fid din me bukatun sai an tilasta wani yayi addini babu tilas a cikin sa la ikraha fid din babu tilastawa a wannan addini layan bagi an turgimu ahadan ala atinaki dinil islami bai dace a ce sai an tilasta wani yayi addinin musulunci ba kad tabayyana rushdu min al-ghay domin mu addinin mu a fili yake addinin mu babu wani duhu a cikin sa litafin addinin mu ba a boye su kad tabayyana rushdu min al-ghay shiriya da bata an fito muku da su balo balo an muku bayanin su to mene bukatun sai an tilasta wani faman yakur bi taguti duk wanda ya kafirce wa ɗagutu wa yi umin billah ya yi imani da Allah menene ake nufi da ɗagutu dukkan abin da ake bautawa ko bayan Allah shi ne ɗagutu wa man yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce wa dagutu wani ba Allah ba ya rike Allah shi kadai wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ai faqad tamassaka tamassukan shadidan bi aqwari batin hakika yayi riko riko mai karfi da tafarki mai kyau lam fisaba laha ba ta da tsinkewa ba za ta ba za ta tsinke ba kana kan addinin gaskiya kuma yun kuma yakfur bi tagut wa min billahi faqad samsaka bil urwati wuthqa lam fisaba laha wallahu sami'un alim Allah subhanahu wataala shine mai ji sannan kuma masani Allah subhanahu wataala a wannan ayan yana mana umarni da nisattan dukkan abin da ake bautawa koma bayan Allah subhanahu wataala da bin tafarkin da Ubangiji yake fushi da shi, da sallama wa Allah subhanahu wataala akan hukuncinsa gaba ɗaya. Shi sa wani guri Allah yake cewa, Walakad ba'ad na fi kulle umatin rasulan, a ne budullaha wasu ta ne buttagut. Alamtar ila lazina ya tsomuna, annahum amanu bima unzila ilaika. Ba ka ganin waɗanda suke rayawa sai aka kira su rayawa. sun imani da abin da aka saukar da gare ka umma unzila min qablika amma kuma yuriduna ayyata hakamu ila tagut suna so idan za su yi hukunci su yi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba to duk wanda yayi imani da Allah zaka samu dukkan bautarsa Allah shi kadai yake yi wanda ya rike Allah shi kadai kuma fa garistam saka bil urwatil wusqa lam bisama laha wallahu samiun alim To, idan kuka duba faɗin wallahu sami'un alim, ayar da aka cika ta da sami'u da alimu, duka ayoyin ƙur'ani fa suna da munasaba. Domin alkufur bi tsaguti, da me ake yi, da aiki da me, da harci, imani da Allah, da me ake yinsa, da nuduki da zuciya. Ko? bakinka zai faɗi imaninka da Allah gaɓoɓinka za su yi sannan zuciyarsu za ka gurta to tunda ba za ka kafircewa shaidan ba ba za ka kafircewa ɗagutu ba da kuma imani da Allah waɗannan abu guda biyu sai an yi da harci sai an yi da zuciya sai an yi da gaba gabarka ta nisanci haka kuma ta miƙa wa Allah zuciyarka da bakinka ya faɗa to sai aka ce wallahu sami'un bima fi sami'un bima taquluna alimun bima fi qulubikum faɗan da za ku yin Allah yana sane da shi abinda Allah yana ji abinda yake zuciyanku kuma Allah kuma yana sane da shi aka ce wallahu sami'un kuma aka ce alimun to don haka kana bin Allah kana kafircewa ɗagutu ya zama Allah shi kaɗai ne al'amuranka babu wani wanda kake wilaya a gare shi kake yadda shi zai taimake ka zai daga ka zai maka kaza zai maka kaza ubangiji ne kawai ka mikawa to in kai haka to zaka tafi next level alarama wanne ne next level din
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء جاءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون sai ubangiji ya ce mana in dai faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya kafirce wa dagutu duk wani abu wanda ba Allah ba ake so a nuna maka zai maka aikin da Allah ne kaɗai yake yi ka yadda wani zai kashe ka wani zai raya ka wani zai taimake ka in ka zo faɗuwa ka kira sunan mala'ika ko ka kira sunan annabi ko ka kira sunan wani wali ka yadda da wannan yin bautar hakan ɗagutu ce ba annabin ne ɗagutu ba yin abun shi ne ɗagutanci idan kuma ka sa wani ne ya sa ka yi shi ɗagutu kai ma ɗagutu bautar ma ɗagutu to wannan kafircewa ɗin faƙadistan saka bil'uratun rusu kalan fi sama laha in har kai haka to za ka samu wilaya ta Allah Ubangiji zai zubinci lamarinka shi ne Allah ce Allah waliyun ladina amanu wanda ya yi haka ya kafirta dagutu Allah shi zai zama waliyinsu ya kurje hulminar zulubati ilan nur zai ke fitar da kai daga duka wani duhu zuwa cikin haske a duk al'amuranka wallahi tallahi babu bata babu rudani babu tashin hankali kullun cikin nitsuwa za ka ji ka
walladina kafaru amma wanda suka kafirce kuma suka kibin Allah suka rike wasu shehunai suka rike wasu waliyai suka rike wasu annabawa suka jefar da Qur'ani suka rike constitution suka rike wani abu na bata ka bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ka je kabarin annabi kana cewa ya rasulullah ka biya min bukata kaza annabi ma baka isa ba duk wanda zai haka to awliya'uhum at-taghut to wannan waliyansu sune dagutu abinda suke bautawa dagutu ne dagutanci suke bautar yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna fitar da su daga daga haske suna kai su duhu ulaika ashabun nar wayannan yan wuta ne duk wanda yake bautan wani Allah subhanahu wataala hum fiha khalidun za su dawwama a ciki wallahi fitar da mutum daga duhu akai ka haske ba wanda zai maka sai Allah kullun yayi ta haskaka maka kuma wallahi in kun rike Allah duk mutanen da suke so su saka ka cikin kunci duk wanda yake so ya saka a cikin kunci ubangiji ba zai bari ba Allah ya zama waliyinka inna waliyallahu haka Allah ya fara ku me ce إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin ni waliyina majibincin lamarina shine Allah taimako kisa rayuwa arziki talauci jin dadi rashin jin dadi duk wani abu da ka sani Allah ne wa huwa yatawalla as-salihin mutanen kirki shi Allah yake jibintan lamarin su kuma in ka samu wannan daraja din wallahi duk duniya in tana so za ta cutar da kai ka ce bismillah ku yi ubangiji ba zai bari amin ba in dai akan dade din nake ke sa annabin Allah hudu annabin Allah hudu da suka sa shi a gaba ya rike Allah za a halakar da shi suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushudillah yace ba abin da duk abin da muka ya same ka kawai allolinmu ne suka suka suka jefa maka bala'i suka maka kaza sai ce inni ushhidullah haba ƙarya kuke ni da na shaida babu abin bauta sai Allah anni bari'un mimma tushrikun kuma na barranta da abin da kuke shirka da su kuma Allah ya cutar da ni bari'un mimma tushrikuna min dunihi koma bayan Allah tun da Allahn kaɗai na riƙe na barranta da duk wani koma bayan Allah fakiduni jami'an sun malatun firuni duk abin da kuke so ku yi min dukkan ku ku haɗu ku yi abin da za ku kashe ni kar ku ɗaga min ƙafa na minti ɗaya in dai ubangiji yana tare ni ba za ku yi cin nasara ba fakiduni jami'an sun malatun firuni to da ka jibinci Allah huwa ya tawallar salihin Allah shi ne mai jibintan al'amarin salihan bayi. Allah wali lalzina amanu, yi kuri jihun minan zulmati ilan nur, wallazina kafaru, auliya homo tagut, yi kuri jihun minan zulmati minan nur ilan zulmat, wala ika ashabun nari, hun fi ha khalidun. Idan ka zama ka kama hanya ba ta Allah ba za ka yi ta shiga cikin rudani ne. Shaidanu za su yi taraya maka abubuwa. za su saka ka cikin dilmiya za a kawar da kai kan sunna a dora ka kan bid'a yasa Allah ke cewa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna in dai kuka bi wani ba Allah ba to kun zama mushrikai aw man kana maitan fa ahyaynahu ko waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kamar mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bikharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina sau da kafiri idan ka ɗauki hanyar bata ka riƙe wasu ba Allah ba sai a yi ta ƙawata maka abin shi sa bidi'a kullum ƙawa take yi duk shekara sai an ƙara mata ado sai an canja mata fasali na ma'anar ma mu ji aya ta gaba alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت نعم قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين nan mun shiga wata sabuwar gaba ce ta wasu mutane guda uku mutum na ɗaya kafiri mutum na biyu mumini da ya shiga ɗimuwa mutum na uku annabi da yake ƙara neman tabbas a imaninsa su ne guda uku wancan kafiri yanzu shi aka fara karanta mana mumini kuma wanda aka yi magana ko uzairu ne ko armaya'u ne ko wane ne shi kuma sai ya shiga ɗimuwa yanzu duk yadda duniyar nan take aka mummutun nan yanzu Allah zai iya tashinta Allah zai bada bayani sai kuma annabin Allah Ibrahim da yake da tabbacin Allah zai tashi mutane amma yake nema ubangiji kaiduna min alaman da zan ga tabbas sune abubuwa guda uku da za mu shiga a karatu na gaba ina gobe in Allah ya kai mu insha Allah tabaaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh